بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a goma ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma sha bakwai cikin jeren darasa da muke musu lakabi da ladabi da biyayya wanda muke yin su daga littafai mabambanta guda uku littafi na farko kamar yadda muka saba shine kitabul adab wallafar al-imamu al-hafiz abubakar ibnu abi shayba wanda ya rasu shekara ta 535 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ubangije ya gafarta masa zamu tashi a inda malai yake cewa a lambar babi na 32 inda yace babu man kana yad'u ahadan man kana la yad'u ahadan min ahlihi yanamu ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams babun da ke bayani akan mustahabbanci ko bayani akan wasu daga cikin salaf cikin sahabbai wanda suka kasance a gidajensu idan an yi sallah asuba ba sa barin wani ya kuma bacci har sai rana ta fito saboda albarkar wannan lokaci na asubahi da abin da ke cikinsa na falala to za su tabbatar cewa kowa yana nan a farke yana ibada malam yace haddathana waqi'u haddathana waqi'un an bashir ibn salman an sayyar abul hakami عن طارق بن شهاب قال كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يقوم حتى تطلع الشمس دقا وكي ابن الجراح زواغا بشير ابن سلمان أبو إسماعيل المدني كينا شيكما يتشي دقا سيار ابن أبي سيار آه وند سننسا آه وردان ana mushi kunya da abul hakam shi sayyaru din daga tariq ibn shahab zuwa ga abdullahi wato dan mas'udin kenan Allah ya kara masa yadda sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa aka ce yake ba da labari cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance idza sallal fajr idan yi sallar asubahi lam yada ahadan min ahlihi sagiran wala kabiran yaqumu hatta tatlu ash-shams baya barin wani a cikin iyalansa babba ne ko yaro ma'ana cikin matan gidan ko yaran gidan baya barin wani ya tashi kuma makwancinsa galibi za ga suna da masallatai ne a gidajensu mun san hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a dinga gina masallatai a cikin gidaje ko a jikin gidaje gidaje ne kuma manya manya wanda suna da al'umma da yawa a ciki to sukan yi sallah a gidajen don an yi sallah yakan hana kowa ya tashi daga wajen sai ka zauna ka ci gaba da tasbihi da ambatan Allah da azkar har rana ta fito قال حدثنا وكيء عن فضيل ابن غزوان الضبي كنان عن مهاجر ابن شماس العامري متن كوفة ني انا عمه قال كنت اخرج الى الجنانة الجنانة شيني واتو آه كمان اتشي كوفي tsohuwar makabarta ko tsohon ko saura alasa an san wannan Hausa saura gona wadda ake nomawa sai a rage a bar wata ba a noma ta to ana ci mata jannana min hadhihi jabbana amin min hadhihi jabbabaini asidu bi fakhil li ina farauta da wani tarko nawa kaga ga alama saura ce kin fakharaju thalatha gadawatin ara rajulan ba'da al-fajr jalisan fi makan yace ajere mako uku ajere ina fita so uku ajere ina fita da asubahi sai ga wani mutum zaune a kusa da wajen qultu sai nace ya abdullahi kai bawan Allah man anta kai waye qala ana huzaifa ibn al-yaman yace ni ne huzaifa dan yaman radiyallahu anhu qultu ayyu shay'in tasna'u ha huna ce to me kake yi qala anzuru ila shamsi min aina tatla yakan ce yace nakan jira ne har naga fitowar rana wato nakan zauna ne ina ibada har naga fitowar rana qala dasana muhammad ibn bishrin qala dasana isma'ilu wannan ibnu abi khalidin kenan قال حدثني قيس ابن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال مررت على بلال na wuce ta gaban Bilal ibn Rabah babban sahabin nan radiyallahu anhu wa huwa bishani lokacin yana kasar Sham jalisun ghadwatan wata rana da sassafe yana zaune fa qultu ma yujlisuka ya ya aba abdullah nace Allah ya gafarta malam zaman me kake anan qala antadiru tulu ash-shams ina jiran fitowar rana wato yana jira ya ta ibada yana tasbihi yana zaune har rana ta fito wannan yana daga cikin abubuwa mustahabbai wanda yanzu za ga mun sakaci da su galibin mutane da an yi sallah Allah Allah suke su koma su ci gaba da bacci in ma sun fita sai dai su kama majalisa akwai wanda suke kama majalisa ta fira ta bayan sallah asuba anan za a yi duka sharhin ababen da suka gudana a jiya na siyasa tattalin arziki wasanni al'adu noma da kiwo da wata latest gulma da take yawo a gari kaga duk wannan bata lokaci sai ka zauna akalla kai tasbihi kai azkar kai karatun alqur'ani kai tafakkuri da sauransu قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى wannan yana cikin ma sayu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da kansa idza salla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shams idan yayi kan zauna a ainihin musallahu wurin da yayi salla ya zauna har sai rana ta fito akwai akwai riwaya ta zo cikin sunan tirmidhi wanda ke cewa wanda ya haka sannan ya tashi ya yi sallah raka a biyu za a ba shi ladan umara to wannan riwaya ba ta da inganci haka ne kuma shi tuku ne mutanen azkar wannan riwaya ba ta da inganci ta fuskar tabbatar da wannan falalar amma ta fuskar tabbatar da ibadar to ibada ce tabbatacciya da ake cewa salatu shuruq amma wannan falalar ne bizat ake da tababa akan tabbata za ka karka fasa yi karka ce ashe ma ba ladan a akwai lada mai yawa a ci gaba da yi قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال عجبا لأصحاب عبد الله شئنا ماماكن دالبان مالن عبد الله بن مسعود الآن ينظرون إلى الشمس من حيث تطلع أولا يعلمون أن الفجر إذا طلع من موضع طلعت منه الشمس شذاك قمتين يزونا ينا تجرا ويتنا رانا تفتو سوبا سسمى فترانا شيني دي دي إند الفجر يكيتوبا شوانا ينا ماماكي مساسكي هكذا وكايكما كاجي دليل مساسكي نيم الله داني قال حدثنا أبو أسامة ابن عن ابن عون عن أبي بشر عن جندب ابن عبد الله البجلي وانا ياي وسنن شي ده البجلي amma abin da yake sananne shine albajali ne jundub ibn abdullah ibn sufyana albajali ista'azantu ala huzaifata yace naje gidan huzaifa na kwankwasa kofa salasa marratin har so uku ina neman izini falam yu'dhalli ba a ce mun shigo ba faraja'atu sai na koma fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa idza rasuluhu qad lahikani sai ga wani dan sakon shi ya riske ni fa qala ma raddaka yace me yasa ka koma qultu zanantu annaka da'im yace ai na zata kana bacci ne qala ma kuntu li anama hatta anzura min aina tadlu ash-shams yace ai bazan yi bacci ba sai na ga fitowar rana qala fa haddathtu bihi muhammadan fa qala qad fa'alahu ghayru wahidin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace da naga malami na Muhammad sai yace ai abin nan sahabbai da dama suna yin haka babu ma jaa fi rajuli yabitu fi baitin wahdahu baban da ke bayani akan hukuncin mutum ya kwana a gida ko daki shi kadai a wato gida wanda zai zama babu kowa a ciki ko daki wanda zai zama dakin yana hukuncin gida ne mai zaman kanshi mu kiyaye ko bambanci da gida wanda yake da dakuna kamar flat da ke da ɗakuna a ciki to gida ɗaya ne amma akwai ɗaki wanda yake da hukuncin gida mai zaman kanshi ta yadda wato ba wanda zai iya sanin mai kake ciki ba wanda zai iya raska inda kake watakila sai an kwankwasa ko sai an fasa kofa to duk gidan da ke ɗauka duk ɗakin da ke ɗaukan hukuncin haka gida mai zaman kanshi isolated to haramun ne ko Allah kalla ka ce makruhi ne mutum ya kwana a ciki shi kare makruhi ne shari'a ta hana kamar da zamu zo mu ci kwana a gida kai kadai ko kwana wani daki da yake hukuncin gida mai zaman kansa kai kadai amma banda dakuna wanda suke cikin gida guda wanda duk abin da ya faru an san ana tare ne ina fata muna gane wannan don har ta kama ka je bakunta ko wani abu irin haka to ka nemi abokin kwana to kwana a hotel fa galibi hotel dakuna ne ɗaiɗaiwa amma ba sa hukuncin gida guda ɗaya don baka ba kana zaman kai kadai bane a wajen akwai mutane a ciki kuma duk bukatar da kake akwai hanya ma da za a bi ka nemo ta bukata ko shi hotel din da zaka kwana tare da wani da shi yafi ka je da abokinka sai ka samu wurin sai ku samu daki ku biyu yafi sauki kuma kuna yi kuna fira abu sai dai matsalar hotaloli irin waɗannan namu na hotaloli ake sani ko hotel hotel irin namu waɗannan akwai zargi da yawa ni na yawan kwana a hotel gaskiya kuma ba ruwana da zargin duk mai zargi saboda kawai abinda na san nayi ba ruwana kawai ni bako ne na zo kwana amma da in ka kwanakin da na yi daɗe na yi a hotel sun sa na nuna gane wasu abubuwa da yawa gara ma a hotel gara a ganka da mace a hotel akan a ganka da namiji saboda ‘yan luwaɗi ne suke kai maza idan mace ce kuwa in matakka ce babu matsala sai ka nuna musu akwai wata nan kaje za ka tabbatar da matakka ce sai ku shi hukunce ku amma da zarar an ga wani namiji da shi da wani to zargin da yake musu cewa luwaɗi su ta ku ga mugun zargi ne bai kamata ka bada ka bada dama ai maka wannan zargin ba to wannan shine kawai iskaliya a galibi otal otal din mu na waɗannan kasashen nan to amma dai abinda ake cewa shine makruhi ne in ya zama maka ba yadda ka iya to ya zama larura domin da ka bada dama a zarge ka da luwadi gara kwana ga gadin yafi ma sauki ko mun gani garin kuka je kuka kuna baki kuka je wani gari ku biyu maza kowa ya kama ɗakin shi daban idan wannan zargin zai iya biyo baya to gara ko ya kama ɗakin shi daban ya fi sauƙi itikabu a kafin dararaini malam ya ce haddasana wakiyun an sufiyan an jabirin an abi ja'farin qala la tabit fi baitin wahdak karka kwana a ɗaki kai kadai fa inna shaytana ashaddu ma yakunu bika wala'an in ka kwana kai kadai to shaytan zai fi samun sakewa ya kawo maka waswasi galibin mutanen da suke kwanciya su kadai a ɗaki suna fuskantar waswasi na shaytan wani zai yi saban Allah munanan saban Allah kafin gari ya waye wani zai samu cikin cikin damuwa wani zai kasa bacci wani ya shiga cikin firgici duk shedan ne ke gawo mutane irin wannan shedan ne zai kawo maka abin da yake ganin da shi zai amfani ya ruda maka rayuwa ko ya kawo maka waswasin tsoro ko firgici ko damuwa ko waswasin saban Allah ko makamancin haka قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده aw yabita fi baitin wahda wannan mursali ne kamar da ake gani daga ata yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga mutun yayi tafiya shi kadai musamman a zamun nan da wanda tafiya kai kadai yana nufin ka keta daji ko sahara kai kadai amma yanzu tafiya kai kadai bai nufin haka zaka ba hanya akwai mutane zaka shiga mota haya akwai mutane da sauransu duk da haka in kana tafiya har yanzu da yafi dacewa ka samu abokin tafiya ba kai kadai din ba abubuwan da suke faruwa a hanya da wanda yake yawan tafiye-tafiye zai gane abin da ke cikin haka na maslaha wani tsautsayi ko haɗari ko ɓacin abin hawa ko shiga cikin wata buƙata ko makamantansu duk suna nuna haka قال حدثنا وكيع عن عاصم ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يجي kaga wannan sahihi ne a cikin sunan ibn majah nabi ya ce la ya'lamu ahadukum ma lahu fil wahda da mutum ya san abin da yake jawo kanshi na alkaba'i in yana zaune shi kadai ko yana kwana shi kadai ko yana tafiya shi kadai ma sara ahadun bilailin da wani bai tafiya cikin dare shi kadai ba da bai isa ba mutum da ya san irin abin da yake jawo kanshi na damuwa babu ma ja'a fi tiyara abin da ya go game da canfi canfi shine wato abin da mutane suka saba da yin shi na kudirce wasu abubuwa na, na al'adu a ce in kaza yi kaza to kaza ne zai faru idan mutum ya aure a wata irin wata kaza to zai auren zai albarka ko ba zai yi ba mutum ya fito kasuwa ya fara ciniki da bashi to za a samu kaza in mutum ya fito ya gamu da makaho ko ya gamu da kuturu idan mai ciki tana fita bayan magariba ko idan mai ciki uh, za ta je anguwa kar ta fitar laraba da ire-irensu kala daban-daban suna nan a cikin ɗabi'u da al'adu da ƙabilu daban-daban kowa da nasu laraba suna da shi hausawa suna da shi fulani bare-bari sakwatawa yarbawa ba na ja ko ta ƙabila wanda za ka tarwai a ce ta tsira daga wannan irin tunani da shari'a ta hana makaruhi ƙala da sana waki'un an sufiyan an salama ibn kuhail salama ibn kuhail al-kufi kenan babban malamin cikin tabi'ai ya rashi ka ta 121 ana isa ibn asim an zirin waɗannan tabi'ai ne زر بن حبيش أنا عبد الله واتو ابن مسعود كنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa afiratu shirkun wannan yana cikin sunan abi dauda haka na imam al-bukhari a cikin adab al-mufrad manzo Allah yace afiratu shirkun kaga canfi to shirka ne an sa shi ya zama shirka ne saboda a cikin kudirce wasu suna ganin hakan yana kawo wani amfani ko ya tunkuɗe wata barna za kira shi da suna shirka wa ma minna haka yago wa ma minna babu wani cikinmu a wata riwaya wa ma minna illa babu wani cikinmu to wannan abu na farko mudaraj ne min kalami ibn mas'ud zuwa ƙarshen iya hadisin shine at-tiratu shirkun mun gani wama minna magana ibn mas'ud ne ma'anarta ɗayan biyu wama minna illa wa fihi at-tira babu wani a cikin mu sai ya zama yana tare da wannan wani abu na canfi ko yaye ne baka rasa shi a cikin mutum na biyu wasu kuma suka ce ma'anar shi wama minna ai walaysa ala sunnatina canfi baya cikin addinin mu musulmi ɗayan fasara kiran na san ba a saba jinta ba ko canfi baya cikin addinin mu wa ma minna ma'anan ai walaysa minna ai canfi baya cikin addinin mu walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul to kuma dai ya zo maka to Allah ya tafi da shi da da da da, da tawakkalinka eh wato ba wanda ya isa ya rabu gaba ɗaya da wani abu na canfi amma Allah yana tafiyar da shi in kai tawakkuli wato da zaran yanzu ka fito in ka riga ka san wannan camfin cewa mace mai ciki ba ta fita da dare ka san wannan camfin kuma kai dan izala ne baka yarda da shi ba amma kana zuwa gida matarka na ciki da ka ganta a waje sai ka ji gaban ka ya faɗi sai ka tuna oke to ashe ba ku da za ka buɗe rumfarka wani ya zo a cinikin farko ya ce bashi sai ga kai gaskiya na ba ba na so a akwai wasu irin nau'in mata da aka canfa a cikin tana da kama kaza ko tana da irin lebe kaza ko ido kaza ko diddige iri kaza za ga mutum bai san irin wannan matar ya aure ta in an cewa ta ni ba na san irin ta me yasa ce ba dai na so ne kawai to kaga shine ma'anan wa ma minna illa babu wani a cikin mu sai ya zama akwai wannan ragowar elements din a jikinsa to amma da ka tuna sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ko tawakkalna 'ala allahi la ilaha illallah ko kai wani abu makamancin haka qala dasana wakiun an sufyan an habib ibn abi thabit an urwat ibn amir urwat ibn amir al-juhani kenan al-qurashi wannan an yi sabani game da sahabban takarsa in ya tabbata sahabi ne to muttasili ne in bai tabbata ba to mursali ne kenan qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tiyara an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da canfi fa kala yace ahsanu hal fa'al mafi kyau a cikin nau'o'in canfi shine arashi haka ba shi yake ce mishi arashi wala turaddu musliman kada canfi ya sa wani musulmi ya fasa yin abin da ya niyya kar ka fito kaga kuturu ka ce to ayan canfa an ga kuturu babu sa'a ka fasa zuwa kasuwa ran kakai فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله سيكي وانا أبدا يا الله باب ميكاو الخير سيكي باب ميتنكو الشري سيكي كما باب كارفي باب دبارة سيكا الله abinda ake cewa arashi alfa'al wannan hadisin yana cikin sunan Abi Dawud shi ma da Muslim Ahmad ibn Hanbal alfa'al abinda ake nufi da shi shine wato abinda mutum zai gani sai ya mai da shi wani kyakkyawan arashi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi a shiru da biya da aka ce mutanen maka sun turo wakili wane ne shi sai aka ce Suhail ibn Amr sai ya ce sahula amrukum al'amarin ku ya zo da sauki saboda sai tafa'uli da sunan Suhail din yace al'amarin ku ya zo da sauki to wannan shi ake ce ma alfal malam ya sake cewa babu ma qila fil adwa wa tiyara wal hamma babin da ke bayani akan abin da aka faɗa game da al'adwa al'adwa shine cuta ta tashi zuwa jikin wani daga jikin wani wattiyara shi ne canfi ɗin walhamma da kuma mujiya ol ita ce alhamma ko mujiya ita ma ana canfi da ita qala da sana wakiwun an abi jarabin an abihi an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara wala hamma na bai ce duwaɗa na uban ba sa yi faƙala lahu faƙama ilera julin faƙala ya rasu lalla alba'iru ya kunu bihil jarab fatajrubul ibn ya ce ya manzan Allah amma game da cewa babu adwa babu adwa wato babu contaminated diseases ko suna yake cewa cutuka transmittable waɗanda suke tashi daga jikin wani su koma wani kaga mun taba wani kata a bayan kun tana cikin alistika ma ba za mu ɓata lokaci a kan shi to sai wani ya tambaya ya ce to raƙumi wanda yake da sadaure yake da yake da abin nan ƙuraji aljarab ƙarzuwa ta raƙuma ita ke ce masa daure ko sai kaga masu raƙuma abin da suke sukan ware masu cutar a gefe don kada su samu marasa cutar yanzu aka ce babu addu'a kenan ba sai an ware ba kuma aikace an ga in ba a ware ba suna iya cutar da juna hadisin sai annabi yake ce mishi to waye sa mana farkon yace Allah ya ce to shi yasa wa nabi mu amma dai ba a hana riko da asbabu ba riko da asbab abu ne tabbatacce a musulunci to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal qadar man ajraba al awwala ita alhamma kamar yadda zamu ji a hadisi na gaba gashi nan hadathana abul ahwas an simakin an ikrima an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tiyara wala hamma wala safa yace ba a yadda da camfi ba a yadda da batun camfin da ake yi ma wato abin nan mai sunanta ma mujiya mujiya laraba a jahiliya suna da wani itikadi cewa in ka ga mujiya to ruhi ne na wani mutum da aka kashe bisa zalunci ita ne take juyawa ta tahwil zuwa dabbar da ake ce ma ol mujiya wannan dabba da ake cewa ba ta gani da rana ko haka ake cewa duk girman idanta nan da gaske ne ba da gaske bane babu shi a kimiyya ko haka ne ka duba katikatan idanunta to wallahu alam okay ai an dai san mujiya to wai su a itikadin larabawa da inda ka ganta to rai ne na wani mutum da aka kashe bisa zalunci sai ya fito a suran mujiya ya zo ya ɗau fansa kuma ɗaukar fansan nan nashi yakan zo gidan wanda suka kashe ko gari ko ƙauyen wanda suka kashe mashi ɗan uwansa sai ya zo shi ma ya ta ba ‘ya'yansu tsoro ko kuma ya mamaya ya zuba musu guba a cikin wani abincinsu ko abin shansu so da haka da zaran an yi kisa a zamanin jahiliya a ga mujiya ta zo wani gida sai a ɗauka wannan gidan su ne abin zargi game da kisan larabawa suna da wannan yi tikadin ‘yan uwan wancan mamacin wanda suke neman jinin shi kawai sai su auka waɗannan da da kisa shi ne annabi ya hana wannan cewa kar a ga mujiya a gidan wasu a zarge su cewa sun yi kisan kai ba daidai bane wallahu ala har yanzu mutane ba su gushe ba suna canfi dama yana da gaskiya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a daina ba a cikin al'ummar su Allah ya kare to sai mu tsallaka makarimul akhlaqi wa na makarimul akhlaq na ibnu abid dunya wanda ya rasu a shekara ta 281 za mu tashi daga inda yake cewa min suwar shaja'ati ali wa zubair wasu labarai daga cikin jarintakan sayyidina ali da zubair radiyallahu anhu kan manta yana magana akan cikin halayen girma akwai jarinta akwai karamci to shine yake ba mu misalai na jarintar sai ya ce حدثنا المفضل ابن غسان قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ ابن معاذ آه معاذ بن معاذ يابا محديثي يتشي أنا عبيد الله بن الحسن أن أمر ابن دينار قال كان يقال أنا تشيوى أشجع الناس الزبير ما في جارنتا أتكم متانيشيني الزبير ابن الأوام وأبسلهم علي رضي الله عنهما سننكم زاكي تكنسو شيني عليو sai ce walbasilu fauka shuja wanda ake cewa albasil jarimi ne sama da jarimi gama gari ana cewa shine wanda ya hada abu guda uku ash-shaja'atu wal jur'atu wal iqdamu yana da jarinta yana da taurin rai yana da kuma shiga gaba gaba a wajen yaki to sai su hada shi kira shi suna albasil asali albasil shine zaki wasu kuma suka ce a bambanci tsakanin ashuja da albasin ashuja'u shine mutumin da da zaran an ganshi yana da kwarjini irin na jarumai yana da buɗaɗɗen kirji yana da muscles yana da sauti jauhari yana da alamar in ba an yi rashin sa'a ba da an ganshi an san mai karfi ne shi kuma albasin shine raina kama wanda a kamar shi babu haka amma kuma za a ga aiki in an hada a fagen daga to sai na alibe da irin wannan garba garban jikin amma yana da jarunta shi kuma azubai yana da garban jiki kuma yana da jarunta na fata mun gano wannan قال حدثني سريج ابن يونس قال أخبرنا وكيء أخبرنا الأعمش عن عن شمر عن شمر ابن عطية عن عبد الله بن سنان الأسدي قال wannan isnadi ne wanda yake da'ifi saboda an ana ta al'amash yace ra'aitu ali radiyallahu anhu bi siffina ma'ahu sayf rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zulfiqar naga sayyidina ali a fitina siffin yana rike da takobin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zulfiqari yahmilu alaihim yakan kai ma abokan fadan shi farmaki yace fanadbituhu sai mu kewaye shi fayaflitu minna sai ya kubuce mana fayahmilu alaihim sai ya ƙara kai musu farmaki fayadribu bi sayfihi yayi sara da takobin shi hatta ya ji abihi wa qad qad tasanna sai ya zo da takobin har ta ta dakushe fa ya kure yace inna hadha ya atadiru ilaykum shi ina neman uzuri a wajen wato yakan je shi kadai ba a san ayyakin amma yakan shiga yayi sara yayi sara har takobin shi ta dakushe sannan sai dawo قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن داود وأبو أسامة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الزبير أول من سل سيفه في في الله عز وجل سيدنا زبير بن عوام شيني فرقون متمن دي فارا زاري تكوبي دون الله yace nufikhat nafakhatun min ash-shaytani wata gulma ta yadu daga bakin shedan shine nufikhat nafkha wani rumo ya yadu cewa ukhida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zaune ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai shedan ya da gulma cikin mutanen Madina cewa ko cikin mutanen Makka afwan cewa ai an kame manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kala ukhidtu sai sai Zubairu ya fita fa kharaja Zubairu bi sayfin yasbiqu an-nasa bi sayfihi falaqi annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala malaka ya Zubairu ya fita da takobin sa ya zabare shi da dokin sa ya wuce mutane ya je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai annabi ya ce mishi me ya faru qala ukhbirtu annaka ukhista wannan ta'un ne a ƙarshe ba nunun ba an ba mu labarin cewa ai wasu sun kama ka fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa da alahu wa lisayfi sai annabi mai addu'a da shi da kan da shi kansa da takobin sa qala hadathana ishaq ibn isma'ila qala akhbarana sufyan an qanab qala baraza zubayr radiyallahu anhu rajulan ala uksibatin wata rana zubairu yayi mubaraza da wani kafiri akan wani tudun yashi fata hadaya suka yi kokuwa suka kada junansu fa'alahu zubairu sai zubairu ya hau kansa faqatalahu ya kashe shi fastaqbalahu annabi sallallahu alaihi wasallama faqabbala ma baina ainihi wa qala fadaka ammin wa khalin yace madalla da kai dan uwan uba kuma dan uwan mahaifiya wannan hadisi isnadin shi a mu'udali قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا حجاج قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن ابي ابن عن علي بن زيد اخبرني من راى الزبير yace wani wanda ya ga zubairu shi bani labarin nan wa inna fi sadrihi amsal al'uyun min at'ani warrami yace a jikin kirjin shi akwai wasu tabubbuka kaman idanu kaman idanu haka kaman an tsaga kaman da ake tsagon ido haka yace nasara ne da suka قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا وكيء عن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال سمعت موسى بن طلحة يقول لجدنا ناجينا فدا مكاكمو يجي جره طلحة جريها طلحة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بدعا وعشرين جراحة أن ينجمشي أن ينجمشي تيو أرانا دايا أرانا أهودي نيوانا تيوكا قدا أشرين دوانا أبو wannan isnadi shi ma akwai Musa ibn Abdullahi a cikin sa wanda yake yana cikin al-maqbulin ne kawai sai sake cewa haddathana al-mufaddal ibn ubaidillah qala akhbarana sulaiman ibn ayyub ibn ayyub ibn sulaiman ibn isa ibn musa ibn talha ibn ubaidillah haddathani abi shine ayyub ibn sulaiman din kenan wanda shi ma da'ifi ne an jaddi wanda shine sulaiman ibn isa wanda shi ma wato saduqun ne yukhdi'u ya ce ƙala sami'tu ukhti ummal umma ishaqa naji mahaifiyata ƴar uwata ummu ishaq ta kul tana cewa sami'tu abi naji babana talhata wannan wato badali ne ba sami'tu abi talhata ba da sai a ce aba talhata ba alkunya bace sami'tu abi na ji babana wane baban nawa talhata ibn ubaidillahi huwa yaqulu li ummi yana cewa mahaifiyata laqad juritu yawma udin fi jami'i jasadi hatta juritu fi dhakari ishranan uhudu an ji mun ciwo a dukkan sassan jikina har da jikin al'aurata sai da aka ji mun ciwo Allah ya kara masa ita وحدثني محمد بن عباد بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قاتل زبير بمكة وهو غلام رجلا فدق يده وضربه ضربا شديدا yace wata rana Zubairu sun yi fada da wani saurayi a Makka sai ya konkwatsa mai hannu ya mai dukan tsiya famurra bir rajuli ala safiyata wa huwa yuhmalu sai aka wuce da wannan mutum da yayi damba da Zubairu ya mai jina-jina aka ɗauko shi aka wuce ta gaban safiya mahaifiyar zubairu ke wato gwaggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa yake cewa ibn al-khal fadaka aban wa khalan ko amman wa khalan yace fa qala tace ma sha'anuhu aka ce me ya faru qalu tace suka ce qatala zubaira fadaye da danki zubairu fa qalat lahu tace mishi kaifa ra'aita zabara aƙiɗan hasibtahu am tamra am mustamilan saqara tace to ya ka ganshi kaifa wajatta zabara ita kawo shi da da siga na abin nan wato ghairu at-tasghir mukabbar din domin dama az-zabar ne akwai az-zabaru az-zabaru akwai az-zabru akwai az-zubar az-zubara to aka ce az-zabru azzabru da ɗauri akan ra'un shine alqawi aljabbar alhajari wanda yake kwanduwa mai tsananin karfi to shine ake ci mishi azzubair daga azzabar din haka ce kuma azzuburu azzuburu jam'i ne na kalman azzabur wanda shine rubutaccen sako kamar da Allah yake faɗa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi to nan jam'i ne na azzabur na fata mun gano in kuma aka ce azzabaratu da ta'un a ƙarshe to shi kuma shine guntun ƙarfe jam'in shi kuma zubar zubur shi ma atuni zubural hadid kaga dan wasu sulane kai mu taso zaka yi tace zabara a aqitan shin ka same shi kamar cikui ne ka ji shi da laushi ne hasibtahu aw tamran ko ku ka dauka dabino ne ko zaka cika tashi an mustam an musta'milan saqara koko ka ji shi wato ya sa irin ya saka irin riga ko irin irin irin sutura abin nan igul mikiya ya ka ji shi wato zaka ji cewa ba kan walasa bane ke قال حدثنا علي بن زاد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزعراء الرجل أتى علي رضي الله عنه فقال دخل علينا اللصوص فما تركوا لنا شيئا حتى نزعوا حجلا حجلا امرأتي يدو يتشو سيدنا علي يكاو كوكي تشوا idan wannan akwai rajulun mubhamun ko yace ai wallahi ranka ya dade mun samu matsala ne barayi ne suka zo mana bakin dare su da'u ne suka zo gidanmu sun kwashe komai yace basu ban mana komai ba hatta naza'u hajjilai imra'ati hatta khalkhal khalkhal munduwa kenan ko abinda yake mata suke sakawa a kafa kamar da yake warwaro a hannu siwar kenan in a kafa ne sai a ce khalkhal shi yake ce ma hajjila kana man bibiyu ne ake sakawa ce wallahi har su sai da wannan shedanin barawo ya sa hannu ya fizge daga jikin kafarta sai na da ya ce wa anta tanzuru kai kuma kana tsaye kana kallo qala na'am ce wallahi to ya na iya na iya ranka dai sun fi karfin mu qala lakin ibn safiya ma kana lusus li yanzu hajl mar'atihi wa huwa yanzu yace amma dan gidan safiya dan gidan goggon manzo Allah sai islama safiya babu yadda za a yana tsaye ayin wata shi wannan sai dai a kashe shi ya ani zubair قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار قال جاء رجل حتى وقف عليهم في المسجد فقال يا شربة السويق أنا هدياكم سرعا فقال طلحة ليقومن إلي رجل منكم أو لأقومن إليه wani ne ya ci ya ƙoshi ya ji ƙarfi sai ya ya ce kai mashaya kunu su ne sharabat as-sawiq as-sawiq shine farau farau wanda yake da abin nan da gari na kunu wanda kunu ma ba wani mai rike ciki bane haka dai ga nan tsala shi yake ce ma as-sawiq yace na na na na, na sa kaza karfi ana hudda yakum ina challenging dinku sura'an duk wanda zo sai na kada shi sai talatu yace aka shi dan shi to wallahi ko ne ya amsa mai aje ai wannan damban ko kuma ni na amsa mai ba zai wannan ya ci mu kawai haka da mala ba ya ce ai na zo na ce duk wanda yake jin ya yi ƙarfi ya zo a yi kokowa duk sun kasa malalata kawai babu komai a cikin sai kunu to ba za ba shi faɗi wannan magana قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال اخبرنا سيد بن عامر عن جويرية ابن اسماء ان نافع ان ان زبير بن العوام رضي الله عنه قال لقي العدو في جيش فقالوا يا ابا عبد الله وترانا sun tafi an je yaƙi yana cikin taron wasu sojoji sai suka ce ya Allah shiga fata malar ranka ya daɗe ihmal ka kai farmaki ƙala da uli ya ce ku ƙyale ne fa inni laura aitu mahmilan hamaltu in na ga inda ya dace in kai farmaki zan kai ƙalu ya aba abdullah ihmil wa nahmil ma'aka suka ce to ka kai farmakin za mu tafi tare da kai ƙala ya ce laka an ni bikum in fa in kada hamaltu wa hamaltu kar sai mun kai wannan farmaki mun kai daga fa aqdamtu ni na shige gaba wa kadhabtum ku kuma ku tabar da ni fa ukhistu silman aje a kama ni salin alin qalu suka ce kalla wallahi san ba za a yi haka da mu ba mun rantsi da Allah ba za a yi haka da mu ba ce to shikenan la yakunu zaka abada la in hamalta lanahmilanna wala in aqdamta la nuqdimanna suka ce ai din da ka sa kafa sai Musa qala riwaya yake cewa fa malan zubairu zubairu ya takali doki wa hamalu suka bi shi a baya suka su kwana fa aqdama yaje ya ratsa kafiran nan wa kadhabu su kuma kawai suka tirje suka dawo da baya qala riwaya yake cewa qala zubairu sai sai na zubairu yake ba da labari yake cewa fa fahajat gabratun fama sha'artu yace wata kura ta tashi gabra kura wuju yawma izin gabira alaiha gabara kura ta tashi yace fama sha'artu ni ban san sun daina bina a baya ba illa ana baina ijlaini sai ga ni tsakanin wasu gwarawa guda biyu wasu turawa yaki ne da turawa a ƙasar sham kadik tafanani kadik tanafani sun kewaye ni sun sa ni a tsakiya kad akhadha bi inani dabbati har ma sun kama linzamin doki na kad akhadha binan dabbati ahaduhuma an yamini wal akharu an yasar daya dama daya hagu yace kala nafin yace fa kaifa taraya aba abdullahi sana ya kuke tsammanin zai tsira anan wajen wajaduhu wallahi ghaira taishin taishil fuad yace na rantsa da Allah gaba daya bai raurawa ba bai ji tsoro ba adkhala sayfa fil inani sai ya shiga da takobin shi tsakanin fuskar dokin da jikin linzamu wal izari da kuma abin da ke jikin kumatun dokin na linzami shi yake ce ma al izar faqata'ahuma sai yanke linzamu thumma batsana al farasa bi rijlihi sannan ya tsaburi dokin da kafafun shi ya bar su kawai da linzamu a hannu qala fa naja abu abdullahi wa baqiya lijamu fi yadil ijlay ya ba waɗannan kafare kawai da kidan linzamun doki yana gana kawai da ya sa takobi sai kawai ya cire linzamin doki ya ba musu sha'anu to ai doki da linzamin da aka saka ya gudu ko sai ya mishi idan da ake wa jaki ya tsabure shi da kafa kawai ya kuna ya tafi abu shi ya koma cikin yan uwan shi tunda ba zai iya auka musu ba sai riga sai ritsa shi to kaga dai abinda ya guda din shi ya faru da shi قال حدثني محمد بن الحسن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا مسعر ابن كدام كان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر قال ma ra'aitu ahadan ajwada wala ashja'a ko haka ne ne ajwada wala menene wala anjada wala ashja'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mutumin da ya kai jarinta shine ashja'a wala anjada wanda kuma yafi kowa iya tseratar da mutane wala ashja'a wanda kuma kowa jarinta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fiye da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne tabbatacce an karanta shi a baya yana cikin abin nan muwadda ta malik da sayar bukhari da muslim kala da sana ahmad ibn ibrahim kala da sana sa'idun ibn amirin kala da sana abul aswad an ibn aunin kala bayyana na hannu yawon fi biladin rumi idan ana bi wujuhin nasi kad taghayyarat wata rana mun je yaki mun je kasar rumawa yaki yace sai naga fuskokin mutane gaba ɗaya sun yi abusan kamdarira kowa ya shiga cikin damuwa da tashin hankali fa qultu lirajulin ila jambi sai na ce wani mutum da ke kusa da ni ma hadha allazi ara fi wujuhin nasi wai me yasa mutane ne qala amataral aduwa ba ga abokan gaba ba fa nadartu fa idhal jabalu musawwadun min al alaji yace sai na kalli saman dutse sai na ga dutsen yayi baki gaba daya kafirai ne sun cika shi qala ibn aumin na'lam an na'lamu anna al mauta kari na'am qala ibn aunin na'lamu anna al mauta karihun mun san mutuwa abin ki ne wa ila jambi rajulun la ara fi wajihi ma ara min wujuhil qaum da na duba sai na ga wani shi ba ruwan shi bai cikin damuwa fiye da hi tuffahatani ya rike da apple guda biyu yuqallibuhuma yana ta wasa da su idza kharaja rajulun min al-adwi id kharaja rajulun min al-adwi fadaa ila al-barazi ila al-birazi fa baraza lahu rajulun min al-muslimina fa hamala alayhi al-ilju fata'anahu fa alqa sahibu tifatayn tifatayn thumma baraza lahu fa hamala alayhi fata'anahu wani cikin kafirin yazo ya ce ayi mubaraza sai wani musulmi ya fita da musulmin ya fita wannan kafirin sai ya ji masa rauni wannan da ke wasa da apple guda biyu sai ya aje apple dinsa tuffa dinsa sai ya tafi su kwandoki ya je ya kashe wannan kafirin wa ada ila tuffahatihi fa akhadhahuma fa ja'ala yuqallibuhuma yaje ci gaba da wasan shi kai da da apple din fa qultu rajulun ila jambi man haza ci wannan shi ko wane ne ba tsoro ga jarinta yace qala hadal battal yace wannan uban jarumai ke shi dai wannan dine da ake magana da shi a Zubair din qala haddathani Ali ibn al-Husayn qala haddathana Abu Bahr as-Sakuni wannan majhuli ne karatu ibn aufin ko haka ne ibn mahbubin an abi bakrin ibn ayyashin kala kila lil battali mashaja'a kala sabru sa'atin yace hakurin awa daya hakuri ne dan kankanin lokaci zaka yi komai zai wuce shine jarunta dan hakuri ne na kankanin lokaci na'am sai mu tsallaka al-muntaka min makarimil akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi tara'iqiha wanda al-imam al-kharaiti ya wallafa wanda kuma as-silafi abu tahir as-silafi shi kuma ya rere shi zamu tashi inda daga lambar tarjuma ta 131 shi kuma yana mana magana ne in ba za a manta in ba manta ba akan wato muhimmancin kunya a cikin ɗabi'un mutanen kirki ya ce haddasana abdullahi ibn abi sadin ƙala akbarana abdussamad ibn muhammad wa athna alaihi ƙala akbarana ismail ibn abdulkarim haddasana abdussamad ibn ma'akirin ƙala sami'tu wahaban ya kulu idha kanatin rahabatu wal haya'u fi sabiyin tome abi rushdi idan kaga matashi yana da arrahaba yana da kula da addini yana zafin kan addini wato yana kula da addini yana ustazanci shine ma'anar arhaba nan wal haya kuma yana da kunya yace to wannan yaro tumi'a bi rushdi za a sa ran zai zama mutumin kirki a gaba haka alamar kula da addini da da, da kunya alamu ne guda biyu muhimmai da ke nuna cewa mutum an yi sa'a zai zama mutumin kirki a nan gaba قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير عن أبيه قال قال أبو بكر الصديق وهو يختم سيدنا بكر ينا هدبا يكي تشوا يا معشر المؤمنين يا كم من استحيوا من الله ودنجا جن كنيا الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي تبارك وتعالى yace wallahi ni ko bayan gari na fita dan biyan bukata da dan adam nakan yi kina'i wato niqabi na maza nakan sanya amawali dan jin kunyar Allah ubangiji na qala dasana sa'adan ibn yazida al-bazzar qala akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana bahz ibn hakim ibn muawiyah ibn haida al-qushairi ana bihi an jaddihi qala qultu wannan yana daga cikin min ahsan al-asanid kamar da aka sani ko yace ya rasulullah ya manzan Allah aurat auratuna ma na ati min hawa ma na zaru menene abin da ya halasta mu bayyana da wanda ya haramta mu bayyana cikin al'auran qala sai na rasul sallallahu alaihi cewa ihfaz aurataka ka kiyaye al'aurarka illa min zawjatika sai dai matarka au ma malakat yaminuka ko baiwarka sadakaka qultu ya nabiyallah idza kana alqawmu ba'dhum fi ba'd idan mutane suna hada a wuri guda an je kam an je wanka a rafi an je wani taro ko ana kwana a masallaci ustazai ana ta ciskadi da sauransu ko roommate a hostel da sauransu yaya za a yi qala annabi ce in istata'ata an la yarayannaha ahadun duk yadda za ka yi kada wani ya ga al'aurarka falayar yana karka bari ya ganta al'aura kuma ana nufi a nan al'auratul mugallada ga namiji daga cibiya zuwa ainihin gwiwa wannan shine al-mugallada mafi muni amma duka sauran ma yana cikin al'aura wadda take ba mugallada ba wasu kuma suna ganin al-mugallada kawai shine daga daga ainihin wato mara zuwa tsakiyar cibiya ko sa suke amma magana ce mai rauni so su kuma mata al'aurarsu shi ne duka jikinsu in ban da fuska da hannu da kuma abin da ya fito ba da saninsu ba illa ma zahara to da haka ita kuma mace haka ake so ko shi zama tana koya al'aurar ta ga dukkanin ƴan uwanta mata ballantana kuma maza a janabai malam yace qultu idan kana idza kana adna khaliyan idan ɗayan mu yana shi kadai fa kamar kana kai kadai a daki ko a gida ko a wani waje ko a ban daki yace fallahu ahqqu an yustahaya minhu minan nas to Allah shi yafi cancanta a cikin ya shi fiye da mutane wannan hadisi sai yana cikin sunan Abi Dawud da haka in ba dole ba ba a so ka bari a daura ka wani ya ganta in ba wanka ka je ka kwabe ba ko kuma za a yi maka allura bayan da ka iya ko za a yi maka tiyata ko za a yi mace wani abu da ya shafi abubuwan na gynecology da sauransu wannan bayan da aka yi ya zama larura amma haka nan kawai mutane su yawo tambar ko tsirara ko su dinga bayyana jikinsu to wannan haramun sannan ita kanta sutura abinda ake rufaiwa a jiki yana da alaka da al'adar mutane mu kiyaye wannan jama'a yana da alaka da al'adar mutane bayan ga asalin al'aurar sauran jiki yana da alaka da al'adar mutane me za ka yi game da rufe jikinka shine irin nau'in sutura mutanen garinku irin abinda idan ka saka a garinku ana ganin kamala akwai inda a gurinsu hula ba ta cikin lissafin sutura murtaniya misali babu laifi za ka yi ganin limamin juma'a ma da kan a buɗe mu ka ganin duk mutum mai mutunci a gan shi ya fito waje babu hula to za a ga ya fito tsirara cewa na lafiya sai a yi ta kallon ka duk wanda yake da mutunci a cikin al'ummarsa ba a so a gan shi ba hula akwai wanda ma shi ba a so a gan shi ba babban riga akwai wanda shi bai fito babban riga ma to tsirara ya fito musamman irin wurare yin sakwato akwai wanda in bai rawani ba tsirara yake za ka ya danganta ga matsayinka a cikin al'umma mai al'umma suke gani a matsayin sutura ga mutum irinka to irin shi za ka san ko mun gani wannan shi ne ƙarshen juzi'i na farko littafin dama juzi'i ne ƙanana guda biyar za ku yi tunawa to abin da yake juzi'in nan tun daga farko har zuwa nan majalisi ɗaya ne na karatu kun san imla'i suka yi gashi mun sai da muka mashi majalisi sha takwas to su a gunsu wannan duka majalisi ɗaya ne aka yi ga yanayi sai ba da bayani shi marubucin har da attendance ɗin waɗanda suka suka saurara daga shi da yake cewa karatu hadal juz'a al-awwal ala shaykhina shi ala shaykhina al-shaykh Jamaluddin Yusuf ibn Abdul Hadi ibn Abdul Hadi radiyallahu anhu sanadi ila al-muallif radiyallahu anhuma fi majalisa fasami'aha al-shaykh Badruddin al-Kinani wa waladahu Abdurrahman wa Muhammad wa al-shaykh Shihabuddin duk wannan attendance ne ibn shaykhina al-shaykh Ali al-Baghdadi وولد وولده شمس الدين ابن محمد بفوتن بفوتن كنت na wannan karatun a musallar hadisi wannan ya saurara amma da na ƙasa shine bifautin hala ba a fara da shi ba ko ya fita kafin a tashi ko yayi bacci shine ma'anan bifautin wa Sheikh Abdul Halim Al-Ambatawi wa Sheikh Ismail Ibrahim Al-Labadi shi ma bifautin shi ma ya rasa wani abu wa akharuna minhum obas kenan Ibrahimul Baqai gashi nan sai ya faɗi kwanan wata wasaha zalika wa thabata fi thalathati majalis aji majalisi guda uku maimakon ɗaya da muka ce akhiruha yawmul jumu'ati thamina ashara shahr ramadan al mu'azzam sanata 590 shekata 95 wa da 90 بمرتبة الشيخ أبي عمر وكتبه إبراهيم بن أحمد بن يوسف الكناني نسبا الفندق الفندق الفندق را الفندق راوي wani mutum wannan ko ne irin sunani oho maulidan oho alƙari Allah ya gafarta mishi ya gama da juzi na farko sai ya ce aljuzu uthani min kitabi almuntaqa min makarimil akhlaq tuna ganin bari mu bar shi haka mun sai mu tashi a inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim أخبرنا أبو الحسن علي ابن المسلم ابن الفتي السلمي فقيه فقيه أصحاب الشافعي بدمشق قال أخبرنا أبو الحسن أمر بن عبد الواحد هزوا كرشان إسناد ليتي باب ما جاء في إكرام الضيف والإحسان إليه زام سرعنا إن شاء الله سأل الله كم درسنا قباه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله